الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى babu saumi fi safari babin da ya zo na bayanin yin azumi a cikin tafiya mutum yana matafiye azumi a hanya mai shari'a ta faɗa game da wannan yayi ko kar yayi ko kuwa an ba shi zabi قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونبا الله صحابية بي منذ الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله يا منذ الله صلى الله عليه وسلم إني أريد السفر يا منذ الله ني إنا سنت فيه تفيا فما تأمرني ميزاك ميك أمرتين نيه قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ana in ka ga dama ka yi azumi cikin tafiyar in ba ga dama ba ka sha alabashin ka biya aiko qala akhbarana khalid ibn makhlad qala hadathana malik an az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah ibn utba an ibn abbas qala yati kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sun yi tafiya shekaran da aka bude makka fasama wa sama nasu sai manzo Allah ya yi azumi sahabbai kuma suka yi azumi tare da shi hatta balaga alkadida aw alkudaid har sai da ya kai inda ake ce ma alkadid aw alkudaid wani wuri ne tsakanin makka da madina thumma aftara sai manzo Allah ya karya azumin فأفطر الناس شيء كوا يقري عزميش فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم sun kasance suna daukan abin da ya zo na karshe cikin abin da manzo Allah ya fada ko ya aiwata ya aiwatar qala akhbarana hashim ibn al-qasim wa abu al-walid qala haddathana shu'ba an muhammad ibn abd al-rahman al-ansari qala سمعت محمد بن عمرو محمد محمد بن عمرو بن الحسن يحدث عن جابر بن عبد الله انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فراى زحاما manzo Allah yana cikin wata tafiya sai ga an taru akan wani wa rajulun qad dhullila alayhi da ya ga taron sai ga mutum ne ya je ya galabaita aka zo aka yi mishi inuwa ana ta fama ana fama a ceto rayuwarsa فقال ما هذا شما الله ce meye wannan kuma qalu hadha sa'imun wannan mai azumi ne فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa min albirri as-sawm fi safari ba shi cikin nagarta yin azumi a cikin tafiya mana in ba za ka iya ba ka sha in ka dawo ka zauna gida sai ka rama kenan ko amma ba za ka iya ba ka yi kuma ka je ka galabai ta ga wahal da mutane ba nagarta ba shi bai dace ba قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يونس عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر manzon Allah ce bai dace ba yin azumi a cikin tafiya mana laisa min albiba cikin nagarta qala haddathana muhammad ibn ahmad qala haddathana sufyan qala haddathana az-zuhri an safwan ibn abdullah ibn safwan an umm ad-darda an ka'b ibn asim al-ash'ari an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa min al-birri الصيام في السفر باب باب الرخصة للمسافر في الإفطار باب اللي زنا أي سسوتي ga matafiyi ya sha azumi alabashin zai rama ko قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن, عن أبي أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه na zo wajen manzon Allah na gabata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga tafiya da nayi sai na gaida manzon Allah falamma zahabtu li akhruja da na gama zan tafi zan fita qala intazir al-ghada ya aba umayya karamcin manzon Allah kenan ka jira ga abinci ka jira ga za a ci abinci qala fa qultu sai na ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni sa'imun ya nabiyallah ya manzon Allah ni ina azumi فقال تعالى أخبرك أخبرك عن المسافر زو نباك العبار متفي إن الله وضع عنهم الصيام ونف عنه الصيام ونصف الصلاة متفي ألا يا رجي مس صلى سي كسر haka kuma azumi ko wa nisfi sala da azumi an sassauƙe masu sauci ba lallai ne kai azumi ba za ka sha alabashin ka dawo gida sai ka biya karama qala abu muhammadin in sha'a sama wa in sha'a aftara matafiyi in ya ga dama ya azumi in ya ga dama kuma ya sha amma in bai azumin ba zai rama babun wani babi mata yuftiru rajulu idza kharaja min baitihi yuridu safara to an ce matafiyi zai iya shan azumi alabashin zai rama to yaushe ne yake halatta ga matafiyi ya fara cin abinci in yana cikin azumi ne kafin ya bar gida zai fara cin abinci ko sai ya bar gida in ya bar gida da idan ina zai fara cin abincin an fahimta akwai nasu ne tabbata cikin kana gida ma za ka yi cin abincinka akwai littafi ɗan karami da shekul albani ya yi lokacin da ya shi da ya imama yanayi a kasan saudi a kasan kasashen larawa duk littafin ya fito sai ya imama yanayi wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce littafi guda ya ɗan karamin risala ne haka a cikin ya halatta mutum in za ka yi ka tabbatar da za ka yi tafiya da safe kafin ma ka fita gida sai ka ci abincinka mata yuftirur rajulu idza kharaja min baitihi yuridu safaran nace wannan sai ce idza kharaja min baitihi bayan ya bar gida matafi ne in ya fita ya bar gida sai ina ne zai fara cin abinci an fahimta قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المقرئ قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن أبيد بن جبر قال يتي ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط mu hau a jirgi ko jirgin ruwa ko mene daga fustat ko jirgin kasa fi ramadana a cikin watan azumi fadafa sai muka fito ya fito zai tafiya faƙar raba gada ahu sai kawo abincin shi sun makala iktarib ya ce kamar zo mana wuce abinci fakultu alasta taral buyut a ya zan zo mu ci abinci ba ga gidaje ba tun ba mu yi nesa ba ai matafiyin zai ci abinci sai ya bar gida sai ya fita unguwa ma ya kai inda ba a ganin gidaje ya bar inda mutane ke shine zai iya ci abinci فقال أبو بصرة سي أبو بصرة يتي أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن إيه كابر سنة ما أيكي كينا تو إمي كينا في مي سنة ما أيكي كينا كو babun ya ce wani babi irin wayannan hadisan su ne shekar albani yake bi yana bi yana samun su masu wahalar samu masu wahala wadda ba su san su ba sai ya fito sai ya mai da su littafi sai ga ya imama yanayi duk kasashen musulmai sai ga mai raddi mai goyon baya mai raddi mai goyon baya babu man aftara yawman min ramadana muta'ammidan duk wanda da gangan ya sha ya karya azumi ko ya yin azumi ya sha ruwa a cikin watan azumi kuma da gangan ba uzuri ba ba tafiya ba ba rashin lafiya ba me ke gare shi qala akhbarana muhammad ibn yusuf an sufyana an habib ibn abi thabit an abil an abil me babu to wannan hadisin ba shi wajen ku kenan an abil mutawwis an abihi an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man aftara yawman min shahri ramadana min ghairi rukhsatin wala maradin duk wanda ya gangan ya sha ruwa a watan azumi ba cuta ba wani uzuri فلا يقضيه صيام الدهر كله ولو صام الدهر da zai azumin shekara baki shekara wannan azumin da zai biya wannan ba amma zai rama ko in yi ɗaya zai ramu an kafara ce zai kafara amma ba zai samu darajar da zai samu ba a cikin wannan azumin da ya sha قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب ابن ابن أبي ثابت قال سمعت أمارة بن أمير يحدث عن أبي المط... عن أبي الم... عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له بعد ونسسوشي كو أزري بدا شرعة باش إذن lam yaqdi anhu siyamu dahari da zai azumi zamani ɗaya ba zai ba in yayi azumi ɗaya ko kafara ya biya amma ba zai samu darajar da zai samu ba akan wannan azumin da ya karya babu yace wani babu fil ladhi yaqau ala imra'atihi fi shahri ramadana naharan babin da ke bayanin mutum ya waye gari da ranar tsaka cikin azumi ya je sadu da matarsa ba mantuwa ba ba tilasta ba ko ba to me ke hukunci me yaya zai kenan قال حدثنا سليمان ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال يتي an karbo daga sayyidina abu hurairata Allah ya kara masa yadda yace ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace halaktu ya manzon Allah na halaka fa qala wa ma ahlakaka sai manzon Allah ce me ya halaka da me ya halakar da kai qala waqatu imraati fi shahri ramadana na sadu da matata a cikin watan azumi da rana shi kenan ya faɗa abin da zai faɗa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'atiq raqabatan ji ka ka yanta wuyaye ka fara ka kenan kala laysa indi yace ba ni da kala fasum shahrayn mutatabi'ain to ka je kai azumi wata biyu jere ba sha qala la astati yace ba zan iya ba wata ɗaya na kasa wata biyu zan iya qala fa at'im 60 miskinan to ka je ka nemi miskinai 60 ka ciyar da su ka fara ka kenan qala la ajidu yace ba ni da abincin miskinai 60 ba ni da shi talaka ne ni shi kenan ba zai iya yanta yayi ba ba zai yi azumi wata biyu ba ba zai ce da cikin satti ba ba abinda za ka iya sai dai ka sadu da matarka da ranar cikin azumi kala wata riwaya shi manzo Allah ce ta zauna sai ya zauna fa'utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi araqin fihi tamrun sha kawo kwando babban kwando zambil ko menene akwai dabino a ciki faƙala sai manzo Allah ce aina sa'ilu ina wanda yazo yana tambaya din nan yace gani hana za ya rasulullah qala tasaddaq bi hadha zo dauki wannan ka je ka bada sadaka kafaran da ke kanka kenan to manzo Allah ya san wannan abinci zai ishi zai ishi mutum 60 kenan an fahimta dauka ka je ka ba talakawa miskinai sadaka su ci kafaran ka kenan فقال سيتي أعلى أفقر من أهلي يا رسول الله na je na ba waɗanda suka fi mu talauci ai gidanmu duk gidajen unguwan nan garin nan ba gidan da ake ya kai mu talauci fa wallahi na rantse da Allah ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minna na rantse da Allah babu wani daga labataiha cikin Madina kenan ƙwaryar Madina babu wani gida da suka kai mu talauci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa antum idhan yace ku je ku ci wanda hika hatta badat anyabuhu sai manzo Allah ya dariya sallallahu alaihi wasallam an ga yanda yake ake warware al'amuran ku ba tashin hankali a cikin ruwan sanyi manzo Allah ke warware komai duk abin da ba a son ya faru sai a yi fama yadda za a yi bai faru ba amma abin da ya riga ya faru kuma ban da hakuri ba shi da magani ban da hakuri ba shi da magani don ba za a iya mai da hannu abu a baya ba ya riga ya au wannan da ya zo maka ya faɗa maka ɗin nan musulmi ne yana da daraja wajen Allah wala kad karramna bani adama balle musulmi yana da daraja ta musamman to ya za a yi da shi da sai a tafi da shi yadda za a kare mutuncinsa a kare addinin shi an fahimta manzo Allah mutum ya zo ya yi bawali a cikin masallacin shi ba a tashi hankali ba aka kyale shi gama za su yi tsawa ya ce ku kyale shi sai da ya gama ya ce a ɗebo ruwa bokiti ɗaya a zuba a wajen aka ɗebo ruwa bokiti ɗaya aka zuba a wajen ba shi kenan ba ya ce ya kai wannan wannan wurin ba don wannan abin aka yi shi ba don zikiri ne da sallah da karatun ne sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رجلا افطر في رمضان فذكر الحديث قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم قال أن عبد الرحمن بن القاسم قال أخبره أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أنه سمع عبادة ابن عبد الله ابن الزبير أنه سمع عائشة تقول فأنا رجعنا عائشة كنا إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتبس ونمتم ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala innahu qad ihtarak yace shi ya kone ya halaka wata riwaya ya zo ne ya shace nan ya ja nan ya fusge riga cikin tashin hankali me ya faru yace ai na halaka me ya halakar da kai yace na sadu da matata da rana a cikin watan azumi an fahimta fasalahu malahu faqala sai manzo Allah ce me yasa me ka ne kace ka kone ko ka halaka sai ce asaba ahlahu fi ramadana sai ce ai ya sadu da matarsa ne a cikin watan azumi da rana fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallama bi miktalin yud'a al-araq sai aka kawo kwando cike da abinci ana ce da shi al-araq ana ce da shi miktal ana ce da shi zambir fihi tamrun akwai dabino a ciki fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ainal muhtariq ina wannan da yazo yana cewa ya kaza ya kaza fa qama ar-rajulu fa qala sai mutum ya ce ha ana za sai manzon Allah ce tasaddaq bi hada je ka ba da sadaka an fahimta addinin musulunci da aka ke yi din wa'azi kake yi da'awa kake yi sarki ne kai gwamnati kake ana son ka kare mutuncin mutum ne ba duk binciken da addinin musulunci yake yi addinin musulunci yace kai addini din nan saboda ka sha wahala ne saboda a kare maka me rayuwarka a cikin duniya da lahira saboda in baka kiyaye addini ba mutum ya je lahira zai shiga azaban Allah zai shiga wuta to shi za aka ce a masa ka yi addini saboda ka je lahira ka tsira tun daga duniya in kana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ma'ana ka katange dukiyarka da jininka da komai da komai dinka ba wanda isa ta ba dukiyarka jininka mutuncinka da baki da dangantakarka duk kare mutum ake yi addinin musulunci baki da binciken shi yana kare rayuwar dan adam ne namiji ko mace ba rayuwar musulun har rayuwar kafirai yana addinin musulunci yana karewa an ce a zalunce su an ce a cuce su sai a ba su haƙƙinsu su ma sai a ba su haƙƙinsu sai na umar ya fito yana tafiya sai ya hadu da ba yahudi ya tsufa yana tafiya ba ya ce kai kuma wannan tsofai tsofai na za ka ya ce za ni je in nemi aiki ne in samo abin da zan biya menene jizya ya ce a wallahi ba mu yi ma adalci ba in muka ci kuruciyarka muka tuzartar da kai bayan kasufa da kake da kuruciya ka bayar yanzu kasufa bai a je a kai shi sunan shi baitul mali shi ma kowar wata zai karbi abin da zai ci kuma ba musulmi musulunta ba adalci ake nema adalci kuma kowa ana so a adalci har dabba haka suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi hatta al-kalb ya ce wa fi kulli zati kabidin ratibin sadaka mace ce take tafiya karuwa ce sana'ar ta karuwanci sai ta ji kishin ruwa sai ta shiga cikin rijiya ta sha ruwa da ta fito sai ta ga kare na jin kishin ruwa sai ta taus kare na jin kishin ruwa sai ta koma cikin ruwan ta ɗebo rijiyar ta ɗebo me yasa tausayin shi farko tausayin shi ta ji a cikin zuciyarta ta je ta ɗebo masa ruwa tana bashi yana sha sai Allah ya gafarta mata Allah ya nuna mata shi ya fi kowa tausayi sai mu sahabbai suka ce ya manzo Allah hakkare ma in aka yi mishi kiri abin nan za ya ce wa fi kulli zati kabidin ratib laka fihi ajr duk abin da ka kyautata masa Allah zai baka lada abin da ake so shine ayi insafi ayi adalci a girmama wanda ya cancanci a girmama shi an fahimta باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها باب da yazo na aka ce mace ba za ta yi azumin nafila ba a gida sai da izinin mijinta in azumin Ramadan ne ko biyan bashi ko bakance ko menene wannan za ta yi amma nafila haka kawai ai na ta, ji daɗi zan yi sitta shawwal zan yi azumin arafa ai zan yi azumin kaza duk azumin da yake nafila sai ta nemi izinin mijinta saboda me saboda kina azumi in ya zo ya bukace ki da rana kuma ya za a yi kenan ki shaurare shi wajibi ne ki ci gaba da azumin ki nafila ne ba za a bar ba za a bar wajibi saboda nafila ba ba za a bar asali don reshe ba an fahimta baya nuna cewa wai an kaskantar da ita an wulakanta ta darajar ki kenan daukakar ki kenan daukakar ki kenan wannan abin da zaki mika zaki mika masa din yafi miki azumin yafi miki lada da azumin don lokacin ya bukace ki wajibi ne ki shaurare shi hakkin sa ne alaysa kazalik قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح شريك كو شريك شريك عن أبي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة منذ الله يفدى موتمك لا تصومي إلا بإذنه kada ki azumi sai dai da izinin mijinki sau azumin nafila kenan ko qala akhbarana muhammad ibn ahmad qala haddathana sufyan an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تصوم المرأة يوما في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه kada ta yi wani azumin nafila ba wa farilla ba matukan mijinta na nan ba bai tafiya ba sai ya ba ta izini izinin kuma ba wani jayayya ba ne ina son tashi gobe da azumin nafila ya ce to shi kenan magana ta kare a'a shi kenan kada ke yi shi kenan abinda shari'a ta faɗa miki kenan ki masa biyayya shi ma ya miki biyayya ki masa biyayya ki kyautata masa shi ma ya kyautata mishi wannan kyautata wa juna da ake yi shine rayuwa shine rayuwa ba an ce hunna libasul lakum ba wa antum libasul lahunna ina ma na libas tufa tufa me yake yi yana sutarce menene al'aura yana sutarce al'aura ne ya sutar jiki sutar al'aura ita ce tufa ka da take sutarce ma al'aura kai ma haka wani ya tashi daga gidan shi matarsa ta bata mishi rai bara ya je gidan sayyidina Umar ya je kai kara sai je da ya kusa da gidan sai ya ji abin da ya fi na gidan shi sai kama hanya zai koma sayyidina Umar ya ganshe ce taho taho me ya faru ya ce ga abin da ya faru na zo in kawo kara sai na ji abin da sai sayyidina Umar ya ce to ya za ita ce abinci na ita ce gyare ita ce ita ke kare ni ga barin fita waje ita ke katange ni ta hana ni fita waje mana wannan bukatar larura in ta tashi takan fi karfin kowa ne to amma ga matarka kasancewan ita ke katange ka ka hada in ba ka da mutunci sai zube ita ce ta sa ka zama wane malami ko sarki ko mai mulki ko mai kudi ko menene ita ce ta sa ka zama haka in ba ka ba sai kai ma ka zama akan titi ka zama a bariki ba haka bane ba ita ke ita ce abinci na ita ce kaza kaza kaza kaza kuma ita ce take hana ni fita waje ba daraja bane wannan bai isa mace daraja ba to me zaka fada mata kai kai wane ne me zaka yi da ita baka isa ba amma duk sa'an da kake ji ka isa to shikenan komai ya rikice komai ya lalace komai ya lalace ai ba hankali bane ba tunane bane garin ka nuna ma matarka kai ka isa ya dace? ya dace? ya dace? bai dace ba? abinda yake gaskiya sunan shi gaskiya komin kankantarta asirin ka dinna hannunta ne eh? wata rana ba wajen gwarzo kullum muna maimaita wannan magana fa ranar sallah an cika kofar gida ana jiran wani yalla bai sai kira matarsa ya ce zo ki gani ta zo ce suwa ce duk kai suke jira to ya aka ke kika gagare ni ya aka yi ga duk wayannan ne suke jira duk watakila iyayenki ba na ciki sai ta yi dariya ta ce ai ba su taba ganin ka ba sai cikin alkyabba yadda kake zuwa min na karbe ka je ka musu haka ka gani sai mai kana zuwa maka mahaukacin kana zuwa mata mahaukacinka a cikin minti nawa ne ta gama da kai ka zama mutum ka shi kenan ka sa hulanka kuma ka karkata ka fita ba shi kenan ba ban da ikon Allah dan da Allah ya tsara abubuwa yaushe ma mutum na da hankali zai ce wai matarsa ta girmama shi zai ce ta girmama shi eh sai da shari'a ko shari'a ce ta ce kaza da kaza to shine dole sai a tafi haka shikenan kuma an manta eh eh su suke ɗaukar mai? suwa ta isa mana ta isa ba ta isa ba? tana kallon kafa da idon duk abinda kake yi tana kallon mai ihu na ihu mai karkar ba da duk abin da ke tara kallo sa'an nan bayan ka gama kuma ka tashi kai min ruwa in wanka ka zo karkata hulanka kuma wai kai ne wa kai ne mai gida kyau ka gani ko sai a hankali ko eh قال في النذور تفي بها كو باب الرخصة في القبلة للصائم أه؟ قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة باوي با أمري بني لا تصوم شيني فيل أمري كده أما لا تصوم labari ne ba ba za ta yi ba haka bai dace ta yi ba ke yauman wa zawjuha shahidun illa bi iznihi shahidun ay hadirun yana nan gida qala fi nuzuri tafi biha mana in ba kance ta yi ko azumi ne na farilla sai ta cika abinta babu rukhsati fil qiblati lis-sa'im babin da ya zo na sassauci na mutum mai azumi zai iya sumbantar matan shi قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ta ce manzo Allah kasance yana sumbanta halin kasancewar shi yana azumi sallallahu alaihi wasallam فقال عروة أما إنها لا تدعو إلى خير أما وننكو بنا أي بذات كاو الخير فذات ساعة أي أبنكو قال أخبرنا سعد بن حفص الطلهي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم قاوان شنتتي يقبل وانا قلت ينا سنبنت إتتي صاحبة القصة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال سيدنا عمر بن الخطاب شيء حششت أي اشتهيت ناي شعوى شعوى شعوى فقبلت وأنا صائم ناجي شعوى سينا سنبنشي ما تاتا إنا أزمي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له سينا زوجا من الله صلى الله عليه وسلم سينا فتا مسا inni sanatul yawma amran aziman ya manzo Allah yau nayi wani al'amari mai babban al'amari qabbaltu wa ana sa'imun na sumbanci matata kuma ina azumi qala ara'aita law madmalta min al-ma'i sai manzo Allah ce in ka ɗebi ruwa ka sa baki ka kuskure baki ka zubar shi ya bata ma azumi qultu idan la yadur sai ce ashe ba ya cutarwa qala fa fima me zai cutar ba zai cutar ba ko wayan na masaloli duk an ka karanta su an tattauna an faɗi an faɗi abin da aka yi ko don su ce ba za a yi ba su ce za a yi don suka ce a yi to ya an ce ya turuku ta'amahu wa shahawatahu to ina ma na shahawatahu shahawatahu har sumbanta yana cikin shahawa to sumbanta yana cikin shahawa aka ce manzo Allah yayi kuma wani yayi ya tabbatar da shi to ya za ka yi eh a lokacin da ya sumbanci matarsa in mazi ya fito fa me ya hukuncin azuminsa eh a bar mu ji malikiya tukunna me ya hukuncin azuminsa babu wani babi fi man yusbihu junuban wa huwa yuridu sauma mutum yana sai zai azumi sai waye gari yana tare da janaba janaba na tare da shi shi kuma bacci ana aka yi kiran sallah yawa yi gari yana tare da janaba to me me hukuncin azumin sa eh قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الملك يعني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب ابن شهاب أن أبا بكر أخبره عن أبيه أن أم سلمة وعائشة أخبرتاه أم سلمة وعائشة سوسك بعد الأبار سكتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم manzo Allah yakan waye gari da janaba tare da shi amma yayi azumin sa janaba don yamma mutum ya waye gari da janaba baya hana azumi abinda aka hana ka shine kada ka yi janaba bayan alfijir ya keto shi ma wannan in saduwa ne amma mafarki ne mutum ya yi fa ko da rana ne azumin su rana babu fi man akala nasiya babin da ya zo na mutum na azumi sai ya ci abu ya manta ya ci abinci me ke hukuncin azumin shi maliki a wajen su azumin shi ya bata fa eh zai rama ɗaya saboda mantuwa yi in ganganci ne ai sai ya kafara قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي من نسي وهو صائم wanda ya manta halin kasancewarsa yana azumi wa huwa din nan wawa wal hal ne jumla sa'imun fa akala aw shariba sai ya ci abinci ko ya sha abin sha falyutimma sawmahu falyutimma sawmahu ina ma na falyutimma sawmahu to da azumin ya lalace ai ba za a ci a cikin kenan ko fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ci da shi ya shayar da shi azumi na nan ko baya nan قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا in ɗayanku ya ci abinci ko ya sha ram halin kasancewar shi ya manta wa huwa sa'imun kuma yana azumi thumma zakara sa'annan sai tuna bayan ya ci abinci ya koshi sai tuna ashe na azumi falyutimma siyamahu ina mana falyutimma siyamahu mana azumi azumi ya bata kenan akwai azumin kenan fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ciyar da shi kuma shayar da shi qala abu muhammadin ahlul hijaz yaquluna yaqdi wa ana aqulu la yaqdi ahlul hijaz shi ma malik suka ce zai rama wannan abu muhammad kuma ko darimi ko abu muhammad sai ce a a ba zai rama ba manzon Allah ya tabbatar da azumin shi nan babu alƙai'u lissa'imi mutum na azumi sai ya mai ya amai ko ya haras to ya kasu kashi biyu inda gangan ya sa ya yi azumin shi ya ɓata ya ɓace in kuma abin ne ya tasan mishi ba da shiri ba ba da ba gangan bai ganganci ba ne azumin shi na ba shi kenan ba قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عما عدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر منظر الله يا حرس سيب يكري ونن أبن يكري عزمي قال فلقيت ثوبان بمسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا سببت له الوضوء yace gaskiya ne ni na zuba mishi ruwa ma ya kurkure wanke bakin shi da komai da qala abdullahi idhastaqaa sai abdullahi yace ai wannan asin wa ta'a talab in shi ya nemi fitowan abin azumi ya karye amma abin ne ya girshe shi ya taso mishi bai karya masa azumi ba babin ruksati fihi babin da ya zo na sassauci a cikin wannan قال أخبرنا إساق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا زرع الصائم القيء وهو لا يريده in ya fito maka ba tare da kayi ba ganganci kai ba ba kai ka fito da shi ba falaka za a alaihi azumin shi nan wa izastaqa'a fa alaihi alqada'u amma in shi ya kirkiro abin ya fito da shi to azumin shi ya kare kenan qala isa za'ama ahlul basra anna hishaman uhima fihi fa mawdi'ul khilaf ha huna باب الحجامة تفطر الصائم كهو فمي أزمي يي كهو كو أكن يي ما وني كهو مي ين كهون ده وندا أكاي ما كهون مي كي حكمتس قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عاصم عن عبد الله بن زيد عن أبي الأشعث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة خلت من رمضان موشي ترى منذ الله وتر رمضان وانا قوم شاتقص فأبصر رجلا يهتجم sai manzo Allah ya ga wani mutum yana kaho fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aftara alhajim wal mahjum ce da me yin kahon da wanda ake me yin kahon da wanda ake makahon duk azumin su ya kare قال أخبرنا وهب ابن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء الرهبي حدثه أن ثوبان حدثه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيء منذ الله نتفيا بقيء الغرق دي أمدينة كنا إذا رجل يحتجم سيقى ورمتين يناكه فقال أفطر الحاجم والمحجوم sai ce da wanda yake kahon da wanda ake masa duk azumin su ya kare kala abu muhammadin ana attaqil hijamata fi saumi fi saumi fi ramadana yace ni ina kiyayewa na yi kaho a cikin watan azumi da rana babu wani babi as-sa'imu yaghtabu fa yahriqa sawmahu mai azumi eh yi da mutane to kuma yi da mutane yanzu in ci za a bida ya yi da wahala a tsira ko ya zama mutum yana azumin yi ma mutane mana ya keta haddin azuminsa ya rage ladan shi azumin ba zai karye ba don giba ba zai karye azumi ba amma zai mai eh ya kora azumin ya keta azumin mana azumin ladan shi ya rabu قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن واصل عن واصل مولى ابن عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد ابن عبد الرحمن عن إياد بن غطيف غطيف أو غطيف غطيف عن أبي عبيدة ابن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة manzo Allah ce azumi garkuwa ne malam ya harika matukan bai huda azumin ba garkuwa mai ake mai garkuwa ke yi kariya in aka huda garkuwan fa duk abin da aka harbo zai shiga ciki kenan qala abu muhammadin ya'ni bil ghiba matukan bai keta azumi garkuwar da yi da mutane ba babul babul kuhli lissa'imi to me azumi zai yi sakwalli to zali wal in an sa wani lokacin aka yi kaki za a ga abin da ya fito ciki ko to me ke hukunci azumi za a sa yana bata azumi ko ba bata azumi eh قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن النعمان أبو النعمان الأنصاري قال حدثني أبي عن جدي وكان جدي قد أتي به النبي صلى الله, النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي يتشيكا كان أنكا وشوجا منزو الله منزو الله إذا كان نسمي البركة يشاف كنسا وقال لا تكتهل بالنهار يتشي كدك أزمي كدك ساق ولي درانا وأنت صائم كما كان أزمي اكتهي الليل نذاك ساكسا الدري بالاسم دا اسمدي فإنه يجل البصر وينبت الشعر زي جار إذا نقوم يفتر دا غاشن يفتو دا غاشن قال أبو محمد لا أرى بالكهل باسا abu muhammad ya ce ba na ganin sa kwalli yana da laifi bai ba ta azumi in wannan magana ta tabbata mana karhanci kenan amma ba zai ba ta azumi ba babun ya ce wani babi fi tafsiri ƙaunihi ta'ala a cikin tafsirin fadar Allah madaukakin sarki faman shahida min kuma shahara falliya sumhu wanda ya halarci watan azumi ya azumce shi قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر هو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من أراد أن يفتر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها wanda ke yin azumi lokacin farko in za ka yi in kana so za ka yi in ba ka so sai ka bada fidiya ba sai ka yi ba shi aka saukar da aya faman shahida min kuma shahara falyasumhu yanzu ya zama doka kenan duk wanda ya halarci watan azumi fal ya sumu dole ne ya azumi an an shafi an fanasakhatha ma ma'ana fanasakhatha ina ma'ana annasa eh shafi ne to saboda me saboda zuwa wani hukuncin eh to saboda me aka shafi shafi wanda ka ce an nasu ina manan nasu ina manan shafewa a soke me za a zo da wani a kan wannan ma'anan wa'yansu malamai suka ce babu nasu لأنك تجيز البداء على الله ما معنى البداءة على الله كازر كاي حكمت ana tafiya sai ka zo abu ya bayyana maka ashe ga yadda ya kamata a yi da baka sani ba ke Allah kuma mustahilun ne muhalun alaihi hazu to ina ma'ana annas ya ce annas Allah madaukakin sarki da iliminsa zai sa wani hukuncin har abada wani hukuncin yana da lokaci da lokacin shi ya kai sai a ɗauke shi sai a kawo hukuncin da ake so kuma a aji ba wai Allah ya zartar da hukunci ana na ana nan sai gani a ga wanda ya fi barin canza ba eh malam sakminatin na'ati to ina ma nan ina ma nan istishhari bi hadhihi al-aya ma nan sakh min ayatin aw nati to me kenan me kenan ai ba yadda za a yi Allah ya ɗauki abu sai dai kawo kamansa ko wanda ya fi shi alkhairi to me ya haifar da aka ɗauki wannan aka kawo wannan da ba a san cewa wannan ɗin bai dace ba ne aka kawo shi yanzu aka ga ga wanda ya dace shi ne albada'atu alallahi kenan muhal mustahil an fahimta Allah da ya ga dama ya sa hukunci har abada shi ne ya ga dama wannan hukuncin an sa shi ne zuwa wani lokaci da lokacin shi ya kai za a ɗauke shi a kawo wanda kuma Allah yake sun ya ga dama zai aji amma duk suna nan ne Allah ya san su an fahimta? babun fiman yusbihu sa'iman tatawu'an thumma yuftiru babin da yazo mutum yayi azumin nafila yawaye gari zai iya karyawa ko ko dole sai ya cika wannan azumin na an ce wala tubtilu a'malakum ko qala akhbarana abu nu'mani qala hadathana hammad ibn salama an simak bin harb an haruna ibni ibnati ummi hanin aw ibni ibni ummi hanin an ummi hanin anna nabiy sallallahu alaihi wasallama دخل عليها وهي صائمة manzo Allah ya shigo ma ummu halin halin kasancewa ta tana azumi fa utiya bi ina'in fashariba sai aka kawo ƙwarya da nono ko ruwa ko menene sai manzo Allah ya sha thumma nawalaha fasharibat sai mika ma ummu hane sai ta karbi ta sha fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in kana qada'a ramadan fasumi yawman akhar azumin da yake yake ka karya yanzu in in ramuwa ne na azumi ki rama وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه in azumin farilla kika yi kike ramuwa ramuwa kike na azumin ramadana ko bakance ko wanda yake wajibi to tun da kin karya shi yanzu za ki rama amma in a azumin nafila ce in kin ga dama kirana kirama mai ga dama ba za ki rama ba ba komai shine suka cewa al mutatawwi'u amiru nafsihi al mutatawwi' amiru nafsihi wanda yake tatawu'i azumi tatawu'i sarki ne na kansa in ya ga dama ya cika in ya ga dama ya karya azumi ba wanda zai ce yayi laifi قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت أن كربونك أم هانئ الله كرمت داتتشي لما كان يوم فتح مكة ja'at fatimatu radiyallahu anha ranan da aka bude makka na na fatima ta zo fajalasat an yasari rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ta zauna baryan hagu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ummu hani'in an yaminihi ummu hani'in kuma ta dama suka sa manzon Allah sakiya saka kenan ko qalat ummu hani'in tace فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب سياريا تزومسو دقوليا قوم زبي أقوي روا أتشكي فناولته سيتميكا ممنزا الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه سيشاء ثم ناوله أم هانئ ديقا ما سيميكا ما أم هانئ تدامكينا فشربت منه سيتشاء إتما ثم قالت يا رسول الله laqad aftartu wa kuntu sa'ima sai ce ya manzo Allah ai na karya azumi na ai ina cikin azumi ne da kami kamin na karba na sha fa qala laha akunti taqdina shay'an dama wani azumi kina biyan bashi ne qalat la tace a'a qala fala yadurruki in kana tatawwuan in tatawwu'i ne shikenan ba komai qala abu muhammadin aqulu bihi lokaci ya cika ne magarba ta ne niyyar me eh ba su samu lalata lama da nafi man adai wafi nafi man afai wata walla nafi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم